الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أين ثلاثة zai zamanto ashirin da bakwai kenan ga watan rabi'u sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1441 watan disamba muna ashirin da hudu shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa a garin gumel don ci gaba da karanta littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari wancan satin mun kwana ne a tsakiyar babi babin da yake magana akan arrihu tausasawa ko bin abu sannu-sannu ko yin abu da sanyin hali ko kuma dai ɗabi'a mai taushi mai laushi mun karanta hadisi har zuwa na 467 yau za mu tashi akan hadisi na 468 a babi na lamba ta 175 tsakiyar babi na 217 kamar yadda muka faɗa wana kuma ji shine darasi na saba'in insha Allah ta'ala kai tsaye Imam al-Bukhari yake cewa na baban karamar bane ina ga ko Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Ahmad ibn Yunus qala haddathana Zuhair an Qabus anna abahu haddathahu an ibn Abbas an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga Abdullahi dan Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace alhadiyu salihu kyakkyawan tsari ko nagartaccen tsari ko shiriya mai kyau wasamt shi ma dai da kyakkyawan ɗabi'a ko kuma kamewa da yawan shiru waliktisad da tsakaita al'amura babu gallazawa babu garaje kuma bi sannu-sannu tsayawa tsaka-tsakiya al'iktisad shi ne tsakaitawa juz'un min saba'ina juz'an minan nubuwa kashi ne cikin kashi saba'in na annabta a wata riwayar kashi ashirin da biyar na annabta amma hadisi ne da ifi don haka ba za mu tsawaita a kan shi ba haddasana hafsu ibn umar qala haddasana shu'ba an al-miqdam an abihi an aisha radiyallahu anha qalat aisha radiyallahu anha tace kuntu ala ba'irin fihi su'uba na kasance akan wani raƙumi fihi su'uba yana da togiya ko yana da wahalar sarrafawa ita ce su'uba wahala ko to wani raƙumin yana da wahalar sarrafawa ko yana da dagiya da turjiya sarrafa shi yana ba da matuƙar wahala fihi su'uba faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da mutum tabbata a gare shi yace mata alayki birrifqi ina umartanki da tausasawa fa innahu la yakunu fi shay'in illa zanahu dan babu inda za a sa tausasawa face ya kawata wannan abin duk abin da aka bihi sannu a hankali to za a ga sakamakon yana da kyau wala yunza'u min shay'in ba za a cire shi cikin komai ba illa shanahu face ya munana wannan abin ya aibanta shi sai an ga matsala ta biyo baya a ƙarshe na to mai hadisin na Aisha yake so ya karantar da mu raƙuminta yana wahal da ita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata bi asannu dan bi asannu da tausasawa ba yadda za a hada ta cikin wani al'amari face an ga al'amarin yayi kyau sai an ga da kyau in an gallaza an nuna kaushin hali to za a ga ba kyau abin sai ya fito da aibu da naƙasa me abin da zamu fahimta a ciki kuma kamar an cire wani abu a cikin hadisi ko ba abin da aka cire na eh dama ababin aka kashi yana karantar da bin abubuwa sana'a hankali amma a fara bani ansar waccan akwai abin da aka cire a hadisin ko babu wataƙila muka gane abin da aka cire wataƙil shi ne ma'anar hadisin za ta fito mana fili raƙuminta yana da turjiya yana da wahalwa yana sa zafin kai sai kuma manzon Allah ce mata ba a hankali kamar abin da an bar akwai wani gu da an bar ma ka kaddara me yake faruwa a gurin na'am malam nazir kai daga ka fara daga hannu alaikum assalam na'am wannan galibi duk wanda yake da abun hawa idan ya turje mashi galibi za ka ga ana dukansa ana kokari sai an sarrafa shi in doki no za ga har suna hawa da dan wannan abu mai tsini ko a yi ta tattaka take shi kamar a wannan sallah na ga an ɗauko hoton wani an sa a facebook ya tattake cikin dokin gaba ɗaya jini ta daga to kaga wannan duk ɗabi'ar dabba inda tana da saurin kai za ga ana azabtar da ita sosai to wata ilna na aisha tunda abin da ta yi ba abin burgewa ba ne ba ko akwai kuskure a cikin sa ba ta so ta sako ma cikin hadisin amma kai da kanka za ka iya kaddarawa raƙumin nata yana casa kai to wata il an ba shi kahi ana tana kokarin dukansa ta takura shi sai manzo Allah ya ce mata alayki birrifqi ba a sannu duk abin da ka bi shi a sannu to za ka ga in Allah ya da wannan sannu a hankalin za ta kyautata wannan al'amarin wannan raƙum inda zaki lallaba shi yake masa yadda kike so a yi kaza to sannan an gare shi gashi salim salim salim salim ya tafi yadda kike so in ku kika dage yayi wannan tirjiyar aka yi ta dukansa ba ma ki kaga yayi ta matsewa yana dagawa wata kilan yayi ta barya in doki ne ya zubo da mutum daga kan shi to da ƙarshe dai kaga doki ya zubo da kai ko bai take ka ba dai da ƙarshe ba ma ki an yi ciwon cinya ko ya sa maka ciwon baya ko dai matsalan ba ta wuce haka Allah madaukakin sarki yake Allah ya tsare na'am ka daga hannu ga wannan na? to insha Allah wani yana koyar da kan mutum da zo cikin da yake amala da yin
yau very good lokacin da mutum yake ma'amalar dabbobi ya kamata ya zama to yana da saukin hali dan dabba ce idan ta turje kai ma ka turje to wata kil kamar ka ara halin ta kenan ko to kaga kidan lokacin da ta dirje ta yi zafin kai sai kuma kana mata kai kuma dan adam ne sai ka bi ta sannu a hankali ka lallaba ta insha Allah sai ku rabu lafiya da ita za ga wata dabbar in kai mata wata dukar za ga ita kanta tana kwafa ta ritsa mutu tana sa ka a ranta wani lokacin sai ka lallaba kana ba ta abinci in baka sa ta danki wuyanka za ta rama wannan abin da sai ma sai ko kuma sai ka zagaya ta banka baka sani bai ga in yadda ke kai ka je ka daki da bango to wannan alamar cewa wannan fa abin da kamun na nan ina sana ban manta ba musamman kuma rakumi da suke bada labari an ce ko rauni yayi in za a mai aiki malaman domin za su masa hede mai shi in baya da wani ke wani labari akwai wani jamanan rakumi a garki ne yana ji cikinsa ya farki yayi rauni matuƙa da gaske ko ciwon dole yana da buƙatar sai an farka an mai tiyata a gurin da haka to da ya kama dole za a masa mai rakumi ce fa to dole hede in bana na na haka sai da ya gudu aka zo aka lallaba raƙumin aka farka aka mai ciwo yadda aka tabbatar an ƙare sai ya taho kuma sai yake ta faɗa yake ta surutu dan me za a wa raƙumin sa haka me musu yake ta wannan hayana yake ta surutu yace to he an yi wa na sanar raƙumin zai da babu ruwansa a cikin abin da aka masa eh in ba haka ba to in ba haka ba kenan wannan abin da aka mai da saninka don haka kai ne a kusa da shi don haka akan ka zai rama to kaga kenan mu'amalatan dabbobi kenan bin su sannu a hankali da lallaba su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya in ka ba a hankali to sai ku rabu lafiya da su in ka gallaza ka kuntata daga karshe kuma za ka ga abin sai ya muni ko doki ne lokacin za ka ga in kai fishi aka yi ta dukansa aka yi ta mai kaza ya tilce a yi ta duka a yi ta duka ba ma ke ka sa masa wani ciwo da ƙarhe da kanka zaka zo kana lallaba kana cewa masu cin doki su tsaya ko a yi kaza da ƙarhe dai zaka yi asara ko a mai duka ya ta jinya kuma har zama fara cin doki bara tana ce ma aiwatan da a cinye iko eh to kaga kenan asara ce zaka shigo ciki Allah ya kiyaye حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن أبي رافع عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله tsira da mutum tabbata a gare shi yace iyyakum shuhha ina horanku ko kuma ina jan gargadinku wa shuhha da kaushin hali anan tun da yazo a cikin arrifq sai mu fassara shuhha da kaushin hali amma ashuhu tana daukan iya wannan kazabar ruwa din ko kuma ruwa wadda take sa kwalama ka kasa cin abin da zai amfanar da kai amma duk wanda ya buda kana kwalafa cin wannan abin to sai manzo Allah yake cewa ina jin kunnan ku ba ku ba kaushin hali ko kuma irin rowan nan mai matukan tsanani kankamo yace fa innahu ahlaka man kana qablakum kaushin hali ko bakar rowa ita ce ta halakar da magabatan ku safaku dima'ahum kaushin hali ne yasa suka zubda jinin wa qata'u arhamahum suka yanke zumuntarsu wa zulm shi kwa zalunci zulumatun yawmal qiyama dufai ne a ranar gobe alkiyama da haka ko ka fasara ta a kaushin halin ko ka sa ta a bakar ruwa duka ma'ana za ta iya fitowa idan mutum yana da kaushin hali za ka ga ko dan karamin yaro ne ma laifi wani lokacin ya ga mutum yana tangalla masa mari a titi ba me a ce kaza yayi to za ga idan babansa yana na ga shi ma ya rama sai ga da kai da shi kuna zage-zage a ce daga ƙarhe akan yaro ne saboda mai wancan kaushin halin da ka sa a ranka wataƙil sai ga an yi gaba wataƙil gaba sai ta zama to ta bari cikin 'ya'ya wataƙil ta bari cikin jikoki sai an daɗe kan amanta abin ya barka yasa ta manzo Allah ce ina horon ku ba ku ba kaushin hali hatta tarihin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada a Madina yana fassara haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji tada Aus da Khazraj suna bayaki a tsakaninsu shekara 300 amma asalin yakin akan taguwa aka an je shan ruwa irin taguwa ta zo ta kamar ta bangaje ka wanda ta bangaza dauki bulala ya cada mata ya ji haushi an da ki taguwa sahima ya rama daga ƙarshe dai aka kai da kisa wannan su dauki fansa wannan a kashe wannan sai ya zama to idan wannan ranar ta zo duk wanda aka musu rauni to ya san dauki fansa a wannan ranar me ya kawo haka kaushin hali ne da rashin hakuri kaga da ta bangaze ka ka jiwa wata ilmi da bai ci dala ya hakuri to da ka hakura da ya fi ya sauki amma saboda kaushin hali ka dake ta ko ka mata rauni ya dawo ya ma rauni shikenan sai a wuce akan haka yawanci zaka tanda hata fadan da muke wani lokacin tsakanin masu gona da makiyaya wani lokacin kaushin hali yake kawo shi ba fulata ne ya shiga ya ce maka amfani a gona kana zuwa ka fara zarma masa ashar shi kuma dama a daji yake abin da ya sani kawai sandarsa da da makamin shi da aka in ya dauka ya heka maka hikenan sai ga da karhe ya zama to rikici ne tsakanin masu gona da makiyaya a yi ta ɗaure-ɗaure a yi ta kaza a yi ta kaza in ba a yi sa'a ba ga kai ga harba-harba da wane ne to wani lokacin kaushin hali yana iya haifar da irin waɗannan abubuwan tare da cewa fulani yanzu da yawa suna da tsokala kuma masu hukunci kamar sun ɗaure musu gindi sai su baro gazar-gazar ɗin ciyawa a garinsu su zo kuma suke cinye gonakan mutane saboda watakila suna da buƙatar ruwa da za su yi ruwa cikin sanyin hali watakila akwai sakaci na makiyaya Allah madaukakin sarki ya samu dace in za a tsare hinkafa dole he an yi ta wahala ya kamata rakumi a ce ya shigo hima da wahala a ce saniya ta shigo da wahala a ce doke shigo da wahala tunda in yi babarna zai duk shekarar da aka sako rakuma na za ga da yawa sai sun hallaka rayukan al'umma sai sun hallaka asarar motoci asarar rayuka asarar kaza kuma yaga kamar hukumomi ba ruwansu da wannan abin in kuma magana ce burtali suke bi to ya kamata su kare yayin su a burtali ba a bakin kwaltuna ba amma yawanci za ga a bakin kwaltuna ne zai wahala a ce shekara ta zo ta kare a garinku ba tare da wani rakumiya wa wani sanadiyar hallaka ba Allah madaukakin sarki ya tsare ni eh to amma dai abin da ake karantarwa shine a cire kaushin hali a daina kawo zuciya kusa zuciya kusa ta halaka da waɗanda suke gabanin mu sun zubar da jini sun yanke zumunta amma dai a guji zalunci wannan zalunci tsakanin mutum da mutum zalunci tsakanin mutum da dabba kuma zalunci ne shirka shine uwa uba kowane irin zalunci ne zai zamanto duhu game shi a ranar gobe alkiyama Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu da duhu a ranar gobe alkiyama babu rifqi fil ma'isha babin da yake karantar da mu mu bi sannu sannu a wajen rayuwa abin rayuwa sannu a hankali maganganun mu da har yanzu suna dawowa dai ko rayuwa in ka bi ta sannu a hankali sai ka zauna lafiya حدثنا حرامي ابن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد ابن كثير ابن عبيد قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها mai riwaya yake cewa na shiga wajen na Aisha Allah madaukakin sarki yarda da ita fa qalat sai Aisha tace da shi amsik rike hatta akhita naqbati rike min nan in liƙe ko in dinke tufafina naqaba malamai suka ce wando wanda yake da gidan lawurji ake dorawa shine ake kiransa sirwal idan aka yi wando wanda bai da gidan lawurje ba a sa mai lawurje ba a daurawa to wannan kuma shine ake kiran shi naqaba to irin wannan mata da bai da lawurje ya ya kamata a kirawo shi dan tofi dan tohuma yana da lawurje sai dai siket ko yawa to zai fi kama da siket amma dan tofi ai ana masa jela guda biyu ko in an sa an sa kuma a sa ayi tinka sosai a daure a jihun sai dawo gaba haka dai na san dai dan tofi na da ko amma ya fi kama da siket don haka da ya shiga wajen na aisha siket ɗinta ya tsinke sai take ce mashi rike mun da Allah nan zan ɗinke siket dina hatta a fiɗa na ƙabaci fa'amsaktu sai na rike faƙultu wannan sai yi mamaki wannan duka abin da bai wuce naira ɗari uku ko ɗari biyu har yanzu siket ba ya wuce haka akwai wanda ba wuce ɗari uku har yanzu siket to amma matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ce tana ɗinke siket da kanta faƙultu sai na ce ya umar mu'minin uwar mu'minai lau kharajtu da zan fita fa akhbartuhum in bawa mutane labarin abin da na gani kina dinki dan tofu da kanki la aduhu minki bukhlan da sun kirgahi a matsayin ruwa wallahi in na bawa mutane labari kin dinki dan tofu duk al'umma sai sun dauka ke marowaci ya ce kina da ruwa me yake nufi da ruwa ya kai lokacin da ya kamata ta haƙura ta bawa wani to amma da take dinkiya ma'ana me za ta yi kenan za ta ci gaba da amfani da shi sai ce ta to in na gaya mutane za a ce gaskiya wance tana da ruwa qala sai na Aisha ta ce absir sha'anak tsaya matsayinka ko kuma tsaya a inda kake ko kuma lura akan sha'aninka kawai sa ido akan abin da ya dame ka ma'ana karka damu da al'umma absir sha'anak kawai lura da sha'aninka in kana rayuwa duba abin da zai maka daidai duba abin da zai maka daɗi karka damu da mai mutane za su faɗa da haka yanzu da yake mata barazana in na fita na gaya wa mutane za a ce rowa sai ta ce kuma wannan kai ya dama abusur sha'anak sha'aninka ne wannan ko kuma abusur sha'anak kai kai kula da al'amarinka ba ruwanka da mai mutane za su faɗa za su ce rowa ce za su ce kaza ne ba ruwanta abusur sha'anak nana Aisha an ba da labari akwai ran da aka kawo mata tufafi ya kai set ya fi ɗari sabbi amma duka a wannan ranar haka ta rabar da su magariba ba ta yi ba da ta yi wanka ba ta canja kaya kayan da ta sahi da ta ɗinke da zare da allura kaga wanda yake nuna maka cewa menene ba ruwar ba ce za ta iya ba da sabo amma kuma za ta iya gyara tsoho nata ta sata na ga yasa ta gaya masa abisir sha'anar al'amarin ka kawai ya dame ka innahu la jadida liman la yalbasu al ai babu sabo ga wanda baya sa wanda ya kode babu sabo ga wanda baya sa tsoho in dai baka tsoho sa tsohon tufafi baka sa wanda ya kode to da yaushe ne zaka yi murna idan ka sa fari zaka inda ka sa sabo in kullun kayan ka sabo ne to za a ce maka kai sabo babu ran da za a ce kai sabo ko kuma za a iya daukar sa ame akwai tsanantawa kai ko takurawa rai yanzu da Allah ko yadin naira dubu dubu kake saya kullun sai ka sa sabo yadin naira dubu zai ishe ka riga da wando gobe jibi gata a wata kana nufin nawa zaka kashe zaka kashe naira dubu arba'in da biyar akalla tunda zaka sai yadin dubu talatin tela ya gama maka arhar dinki ya ma ɗari biyar biyar ko ko ba wai kar ma ai dinki kar ma aiki ai mun sa yadi mafi sauki da za a iya samu naira dubu kuma a maka ɗinki a naira ɗari biyar mafi saukin abin da tela zai maka plan ba komai a jikin shi to za ka kashe naira dubu arba'in da biyar a wata to shi ne za ka ware wanda ya ma daɗi ka maimaita ka ce na fi son kaza sannan kuma za a kaiwa telan wa zai ke zirga-zirgar kaiwa tela da karɓuwa da gogewa da za a in za a sa sai ga rayuwar kamar akwai nau'i na takurawa da gallazawa a ciki za ka ce lura da al'amarinka ai babu ma sabo ga wanda bai sa tsoro a ce akwai ka hanka kana wankewa kana gogewa kana wankewa kana gogewa ran da ka sai wani yadi na dubu biyu na dubu uku ya ga har kuna ne ma ku yi fada da tela saboda kada Allah Allah ya baka kare ta maka rai sai ga mutum ya je ya je kuma a cikin akwatin sa akwai da suka fi hikima amma wannan sabon an ta kwallafa zuciyarsa da shi yana so ya karbo ya sata yasa take cewa to ai wanda yake tutiya da sabo shine wanda yake sa tsoho ne abin da take nufi la jadida liman la khalaqa lahu ai babu sabo ga wanda baya sa saffin tufafi to me anan Aisha take nuna maka daukar rayuwa da sassauci a dauki rayuwa babu takurawa kai a ciki idan ka yadda zaka iya sa yadi mai araha idan ka yadda idan yadinka an kona a guga ko ka zauna kusa ta cira maka ko kuma ka je ya kan dinki ya tsarge zaka iya kaiwa tayar ka bada naira 50 naira 30 a dinke ka dawo ka sa zaka ji rayuwar da sassauci amma idan ya kone he dai ka dinka sabo in ya dinke he dai ka dinka yage ka sa dinka sabo kusa ta shira ka dinka sabo kai ba za ka iya sati ba ko wata uku kana sa kaya sai ka ba da shi za ka ji akwai nau'i na kuntata rayuwa da takura rayuwa a cikinta shi ne abin da nan aisha take karantarwa to kaga kenan mu a wannan zamanin mu yafi dacewa mu sassauta wa kanmu mu daina tunanin cewa kullum sai an yi sabon kaya ko duk wata sai an yi sabon kaya ko dole ne idan sallah ta zo sai an yi sabon kaya babu dole a ciki idan sallah azumi ta zo za ka iya za ka iya wa iyalinka ku yi ba za ku iya ba a yi haƙuri abin da zai yi zai yi in kun ga abin ya ci tura ba za ka iya ba saboda kana da nauyin iyali babu laifi ku zauna ku baje ta a tebur to jama'a ni ba zan iya muku ɗinki ba da sallah amma wannan sallar a cikin iyali na zan wari mutum biyar in musu alayya in wa mutum biyar shekara mai zuwa in wa mutum biyar wata lai in wa mutum biyar a shekara biyu zan ke muku ɗinki sau ɗaya ne shikenan abin da za ka iya shi aka yi a zauna lafiya kalau bai bukatar a cilon ake ta zirga-zirga sai bin Allah suna rike kudinka suna zamtar ka babu gaira babu dalili abu abin da za a iya a sassauta a yi daidai gwargwado idan matsayinka liyadi ƙasa-ƙasa ya kamata ka sa kai haƙuri ka sa haka Allah ya so ya ganka idan za ka iya sa mai tsada mai daraja shikenan ka sa haka Allah ya so ya ganka wannan kuma wani lokacin nuna wa Allah madaukakin sarki ni'ima ne ka isa ka sa to ka sa Allah zai ji daɗi idan yawa mutum ni'ima ya ga bawansa ya nuna wannan ni'ima din Allah madaukakin sarki ya samu dace babu ma yi wa abdu alar rifi babin abin da ake iya sakawa mutum da shi idan ya zama tona da sassaucin hali ana iya saka ma bawa ma'ana bawan Allah kenan ko bawa na mutum idan ya zama tona da sassaucin hali wani sakayya ake mashi حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسين عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق Allah madaukakin sarki mai sassauci ne yana kuma son sassauci malamai suka ce duk da ana an ambace shi da rafiq amma dai bai tabbata ba cewa suna ne daga cikin sunanin Allah madaukakin sarki mutane ba su kira Allah da suna ko sahabbai ba su kira Allah da madaukakin sarki da cewa ya rafiqu ba amma tare da cewa anan kamar ya fito a matsayin suna inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa Allah mai sassauci ne yana son sassauci kamar labari ne ya jawo a ambaci Allah madaukakin sarki da cewa rafiqun wa yuti alaihi Allah yana badawa a dalilin sassauci ma la yuti alal umfi abinda baya bayarwa bisa gallazawa idan ka bi sannu a hankali sai Allah ya hore ma ya baka abin da in ka gallaza ba za a baka ba da haka idan bayinka ko idan mutanenka ko talakawanka suna buri ba sa son ka suna gaya ma bakar magana da ka ce a bude musu wuta gara ka zo ku lallaba ku zauna ka fahimce su su fahimce ka ka ɗauki alkawarin abin da ba za ka iya ba abin da ba su gane ba ka yi musu bayani sai Allah ya hore maka su sama da ka ce a bude musu wuta a sa su a kurkuku lokacin da ka fara sa mutane a kurkuku ka fara kashe su a lokacin kuma Allah zai sa musu tsanaka su juya maka baya don haka lokacin sassautawa tana da matukar muhimmanci kuma ƙarshen da za ka samu sassautawa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe ya taɓa zuwa ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi a bahi daga dukiyar da Allah madaukakin sarki ya bada ya gaji da talauci da ta kawai tsallako manzon Allah ya ce a je a ɗauko mashi a bashi aka ɗauko aka bashi tama ya ce taman ya ce to kuma cin kwalar ba haga ai ƙarshen sassauci da za a gwada mashi kenan ya ce aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ka girama mummuna da mummuna shi ya san abin da ya zo ya yi mummunan hali ne amma ƙauyancinsa haka ya karanta masa ya haka zai karɓa sai ce masa ai ba ka rama mummuna da mummuna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi dariya amma daga ran nan aka ce ya maimaita zai iya sake maimaitawa ba zai maimaita ba saboda mu'amalar da manzon Allah ya masa ita ce tafi kowace sauki amma an da ta yi a bashi kahi a ladabtar da shi to wata kilwa na ya zamanto sanadiyar riddansa da barin musulunci shi kuma kenan ba ma ki kabilar sa ce to ai mutun da yan kawai ne in muka je sawa ake a dake mu a ba mu kahi mun bar musulunci daga sun ji wata ƙasa za ta zo ta yaƙi mu sai a biyo ta wajen mu za mu ba da gudunmawa za mu faɗi loga za mu faɗi hanyar da za a bi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba abin sannu a hankali Umar dan Khattabi an taba ga mai bakar magana a cikin mun ba a cikin majalisi shi yana miƙewa a fusace sai sahabi ya ce masa khudhil afwa wa amr bil urfi wa arid anil jahilin sai da ya zauna da ka miƙe kai zafin bu a hankali sai Allah hore maka abin da ba za a yi din ba wannan mutumin da aka kwace shi daga majalisi da kyar a gaban Umar goban kace koma ka saki ba zai sake ba amma dan an dake shi in ya fito ce an ƙara din ayi abin da za a yi haka dan adam yake lokacin da ya taba ka kana shugaba kace a kai shi ya san ka isa ga sojoji ga security ga komai kaga alamar zai razana kace a baya bukatar ka razana ai kai ma dan jiha ne kana da haƙƙin ka faɗa abin da kake so amma dai kai kuskuren fahimta kaza da kaza da ya faru kaza ne abin da ake nufi kaza da kaza akai amma kai hakuri in ka tsorata hikenan hikenan wata kai da kuma hikun ya ta kama shi wata kilkenan kaga na razana na tsorata amma maimakon a gallaza mun an fahimtar da ni abin da ban fahimta ba wata kil sai tafi zuwa da gyara akan abin da kake tsammani za ka yi a matsayinka na shugaba na wanda ba wanda ya isa da tsallaka kalmarka to shi yasa lokacin manzo Allah da yace Allah da sassauci yana bada abin da baya bada bisa gallazawa to wanda Allah hore masa shugabanci ya jarraba wata lalle akwai waraka a cikin wannan sassauci inda za mu iya Anas bin Malik yace shekara sa goma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba sai mutum sama dan me yasa me yasa kai me yasa baka yi ba tare da cewa kuma za a ce baya kuskure ba tunda tun yana dan minti yake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da za a ce baya kuskure wani lokacin an taba aikinsa ya biyara kawai suka ci gaba da wasannin shi har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo bayansa ya dafa kansa ya karbi sakon da ya mai sannan ya koma amma ba a taba ce masa ba dan me yasa ka aikata kaza to wani lokaci in yazo zai wa kansa fada lalle abin da nayi bai dace ba ko Allah ya kimsa mai ya fahimci cewa abin da bai dace ba dama duka abin da muke da fahimta a wajen tarbiyya Allah taimake mu yara da wanda suke gargahin mu su gane kaza shine daidai don ka ce za ka gallaza sai Allah ya toshe kofar da za su fahimta ɗin wataƙilin ka bi sannan sai Allah ya buɗe musu kofar da za su fahimta Allah sa mu dace mu zama ta masu biyayya ga nasosi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu taskin babin da yake magana akan alallaba abu alallaba abu sama sama a shafa sama sama kar a gallaza yanzu banda rifka can gurin to ana nufin da a sake lallabawa dan haka in kana da talakawa ka rika lallaba su ka rika bin su sannu a hankali wallahi in kana karanta littafin wato zaka ji har yanzu wallahi akwai bajinta ta Imam al-Bukhari a ciki wala za ga littafin kamar yanzu dan mutanen yanzu ake yin littafin in ya tabo siyasa sai ga kawai daidai take da siyasar zamanin in ya zamanto zamantakewar mai yake ji kamar aka yake in ya tabo iyaye da yaya sai ka ji yanzu abin yake faruwa jerin nasa za ga akwai hikima wala akwai bajinta a ciki to babu taskin babin da yake magana akan alallaba hadathana adam قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله يسروا ولا تعسروا كسوكك ولا تعسروا kada ku gallaza haka duk polisin da aka zo da shi kar a gallaza in an bi sama sama to Allah sai ya ba da damar da za a kai ga nasara kuma sai polisin ya fi cin sa'a akan gallazawa da za a yi watakila idan aka gallaza duk inda gallazawa take dan adam yana da mafita duk inda ka kai ga gallaza dan adam yana da mafita kuma duk mu sheda ne ko duk inda aka kai da gallazawa da rufe buda da waye duk abin da ake dokar akan sa bai hana ba mutane su shigo da idan suka shigo da shi watakila jami'an da kace su tsare ma dokar su za su ba da damar a shigo da hidan su azurta kansu watakila wanda suke da bukatar abin su za su shigo da shi don su biya wa kansu da kansu bukata da aka to wani lokacin aka shafa sama-sama to doka ta fi zama lafiya kalau amma an ka gallaza ka kai makura to baka samun cin nasara a cikin gallazawa tare cewa ba za a bar mutum dan adam haka sakaka ba dole sai da doka sai an dora mutum akan abin da bai dace ba sai an tsaya tsakin daka to amma kuma yana da buƙatar a rika biha yau sannu a hankali sannu a hankali sannu a hankali za ku ba da nasara yasiru wala tu'assiru wa sakinu ku lallaba mutane me as-sukun ne shine ku lallaba su ta yadda kamar yaro in yana bacci uwarsa tana so ta yi wani uzuri in aka ga yaron ya firgita zai miƙe za ka uwa ta kai hannu a hankali ta ɗora masa ana ɗan taɓa shi haka ana jijjiga he kuma a hankali sai ya bacci to haka ake so kawa waɗanda kake mulka yadda uwa take ma jaririnta idan tana so ta yi bacci haka za ka wata rakawanka sakkinu ku lallaba su wala to nafiru kar ku kore su daga gindin kada ku yi abin da talakawa za su zamanto ba sa kaunar ku ba sa son ka wanda kake jagoranci kar su zamanto ba sa son ka haka inda awa kake kiran mutane suke kada ka rika jefa su a wuta kada ka rika gallaza musu wajen da'awa kada ka kawo abubuwa masu nauyi duk abin da za a ji da sassauci da mafita to wannan shine ya kamata masu da'awa su duka amfani da shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da ita duk abin da Allah ya bashi zabi to wanda yafi kowanne sauki shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dauka karshen dai abin da za a mutum munafikai abin da suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa daula gwamnati na karkashin sa duniya ta zauna mashi amma munafikai sun gallaza mai a cikin gida babban su wajen gallaza Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ba abin da bai masa ba kowa sheda ne amma da ya rasu ya ce a je a gaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam so nake ya bani rigar shi a mulkin kafani da ita yana da yakinin mutuwa zai kuma yana da yakinin za su haɗu da Allah kuma Allah zai casa shi sai ce a bani rigar manzan Allah watakila sallallahu Alaihi wasallam yana da yakinin inda rigar manzan Allah je lahira Allah zai ji kunyar shi sai ce a ban a mulkin kafani kasan duk arne yana da wayo aka fir'auna ma da ya kare ta'addancinsa ya san Allah gaskiya ne amma da ya tahi fitowa cayi mina ne a shaɗu Allah ilaha illa illallazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin na shaida babu wani abun bautawa da gaskiya sai wannan da banu isra'ila suke bautawa shi muguntar da yake nan zan yi ta'addanci in more amma man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah da kala janna ya rike ta a matsayin jari don haka da aka matsa ya ji zai mutu sai ya kalma shahada sai Allah ce mashi al'ana wa qada asaita qablu wa kunta min al-mufsidin sai a yanzu bacin kayi barna ka zama to cikin mabarnata kayi sabo ba za mu karbi la ilaha illallah ta ba to shi ma da yazo gargara sai ya irin wannan wayana sai ma ya aje dabara sa sai ce a bani rigar manzon Allah ya sa mun amulli kafari da ita in na mutu kai kuma abdullahi tun da kai sahabin shi ne gaskiya da gaskiya gar da gar ka je ka roƙe shi ka ce shi zai sallace ni kuma shi da sa ni cikin kabari da haka da ya rasu abdullahi ya roƙi alfarma ya ce kuma in gyara su kai yake so ka sallace shi kai yake so ka sa shi cikin kabari ya ce mu je a sallace shi aka zo aka wanke shi aka kimtsa shi manzon Allah gahi an masa likafani da rigar manzon Allah manzon Allah ya tsaya a bashi ya ce Allahu akbar zai kabbar umar ya zo ya tsare ta haɓa manzan Allah ce shi ne fa ya ce ka za ya saboda umar yana gani ya za a yi mutuwa nan da ya gallaza mana manzan Allah kana sallatar safa ya tsira ga rigar ka ce aka mai likafani kuma kai mai sallah ai ya tsira kenan ta haɓa manzan Allah ya sake ce a kyale ni ya sake zuwa ce ba ka manta ranar kaza ya ce ma kaza ya ce ma kaza manzan Allah ya tura shi ya jiyo ta hagu ya ce manzan Allah fa shi ne ya kaza ya ce matsa ya ce kuyirtu fakhtartu zaɓi Allah ya bani na zaɓa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfir Allah lahum Allah ya ce ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara in ka nema sau 70 Allah ba zai yafe ba yace kuma na rintsi da Allah inda in nayi sau 71 Allah zai gafarta masa sai nayi sau 71 amma da kin Allah ba zai gafarta mashi amma idan yayi wanne ne yafi kusanci da sassauci a kiyin ko a yi din a yi ne kusa da sassauci don haka manzon Allah sai yayi ko ba komai yanzu ɗansa sahabin da ya zo ya nemi alfarma ya ce a yi shi ba zai ji daɗin an mutunta shi ba wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalla kenan kuma a gidan Allah ibnu Ubay din banda Allah akwai sauran musulmi za su ji daɗi a ransu an samu siyasa ta zamantakewa sai manzon Allah ya ta Allah ce okay saboda astaghfirullah astaghfirullah Allah ya ce saboda an baka zabi kenan ka zaba sai Allah saka doka kai tsaye da ba zabi a ciki wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri to karka sake sallah akan ɗayan su in ya mutu har abada kuma karka sake tsayawa akan kabarinsa da sunan addu'a kuma aka gaya mashi dawana dawana dawana dawana dawana su ne munafuka da aka in ma da wanda baka sani ba duka aka jera mashi sunansa waɗannan su ne karkaiwa kowa sallah a cikin su karkaiwa kowa addu'a ya kira Huzaifatul bin Yaman yake cewa to fa Allah ya min list din munafukai dawana dawana dawana dawana dawana dawana din munafukai ne kuma Allah ya mu umarni kan sakewa kowa sallah ko addu'a a cikin su shikenan an gama Umar ɗan Khattabi yana ji an gaya Huzaifa sai ya tabbabo ta mu Huzaifa yace dan Allah ina roƙonka da Allah da ni a ciki ko ba ni manya kenan yace babu kai a ciki ya Umar kuma babu yadda za a yi ka fada cikin yace alhamdulillah baya buƙatar ya gane wai suwaye suwaye a cikin list irin gajin hakurin da muke da akwai ko yanzu ana cewa an ƙara albahi kullum kwata yake ina table ba zai iya hakuri ya ji alad ba ko ina table ina table ina table to shi da aka ce ga munafukai kawai da ni ko babu babu kai kike na ya juya da waya cikin bai da problem amma yana da dabararsa shi sai ce amma daga kai na rantse da Allah duk wanda ya zo ba zan ce ba da shi ko ba shi tunda duk wanda ya sake zuwa eh ba kai to kuma wani zai zo ce ai daga kai a ciki ko ƙarya zai masa ko gaskiya zai gaya masa sai ce amma na rantse da Allah daga kai duk wanda ya sake zuwa ba zan bashi ansa ba shi ma ya rufe kofa kenan sabaka ka biha ko ka shakira ayyukan abinda manzo Allah ya amfani da shi da haka to shi Umar dan Khattabi da yake yana da wahayi ya amfani da basira da an ce wani ya rasu sai ya tarki aiki a cikin gida yana gida amma akwai yaransa suna gurin rasuwar ya ce alaiko masa huzaifa ya je Eh, da an zo an bashi labari an ga huzaifa da sauri ya yi alwala ya tafi to hima sai Allah sai ya fito can da huzaifa ya zo to tabbas tabbas ba a cikin munafikai to kaga kenan kowa da irin dabara sai da yake gano abubuwa shi bai tambaya ba kai tsaye amma dai tunda kai ka san ansa to bari an gani me ka cike ni wahayin cike da ita haka Umar dan Khattab ya sai ya zauna lafiya kalau to amma dai almuhim da abin da ya kwashe mu saukin hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka ko a fagen da'awa ne ko a fagen wane ne duk abin da aka ce ga abin da ya fi sassauci to amfani da shi wallahi ya fi alkhairi hata 'yan isfin da suke ta dagewa a daina dukan yara a daina horo mai tsanani a makaranta corporal punishment inda zai mu zamanto muna da dabarun da za mu iya sarrafa yara ba tare da an yi wannan horon ba wallahi ya fi alkhairi to amma matsalar mu kaushin hali yaran karfin gardama karfin gardama ta masifa wani lokaci in babu bulalar a hannu ba za su sarrafo ba to amma dai a yi kokari a samo dabarun da za a iya sarrafa yara ba tare da an yi wancan horon ba zai fi bada natijar da ake bukata wani lokacin horon da ake yana cirewa yara kwaɗayin karatun ko su je makarantar tunanin duka ya hana su karɓar karatun ko kuma wani idan ya yi laifin ya tabbatar duka za a masa ya dinga gudun makaranta kenan wani ya kai wayan da zai gudu ya bar gari shi kenan daga na ya yi sallama da karatu sai ya girme dawo yana nadama da haka kenan da ya sa sassauci a cikin al'amura ya fi ba da natija sama da gallazawa a cikin al'amura Allah ya sa mu dace حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو قال نزل ضيف في بني إسرائيل ونبق يا سوكا أتكم بنو إسرائيل وفي الدار كلبة لهم جدا سنة وتكريا faƙalu sai suka ce ya kalbatu ke wannan kariyar la tambahi ala zaifina karkiwa baƙonmu haushi lallaɓa ne kowa lallaɓa ba ne ba baƙo ya zo gida idan kare ya mai haushi ana firgita ko ba a firgita da haka masu gidan sai suka lallaɓa kare mu suka ce ke muna da baƙi a gidan nan kar a yi musu haushi la tambahi ala dhaifina karkiwa bakon mu dhaifi a haushi fasihna aljira'u fi batniha cikin cikin ta tana da ƴaƴan kwikwiyo kawai suka barke su kuma da kuka da abin mamaki ko fasihna aljira'u fi batniha ita wannan lugha din suka ce kamar bakuwar lugha ce a cikin larabci inda larabci ne normal fasahatil jira'u waɗannan 'yan kwaikwayon sai suka yi kuka fi batsiniha daga cikinta suna cikin uwarsu sai suka yi kuka abinda mamaki ya ana lallaba uwa kar ta yi kuka ta lallaba ta ki kuka amma da suka ji shiru suna cikin uwarsu ba a kuka a gidan suka gane akwai matsala su suka fara haushi daga cikin uwarsu ya kamata a yi kuka lokacin kuka ya aka yi ba a kuka kawai su kuma suka barke da kuka ba su hinal jirau fi batsiniha a da mamaki ko ba mamaki ne dan kwikwiyo kan a haife shi yana kuka da a cikin uwashi in ya fito duniya ma yi magana da mamaki amma yanzu dan kwikwiyo yana cikin uwashi amma yana magana ƙarshen abin mamaki da mamaki a cikin al'amari din fa zakaru li nabiyyin lahum da aka sai suka ɗauki al'amarin suka je suka ba wa annabinsu labari mun yi bako mun hana karyar mu ta yi kuka amma ‘ya'yanta cikin cikinta suna kuka. faƙala lahum sai wani annabin ya ce, Inna matsala haza wannan misalin abin da ya faru ka masali ummatin takunu ba'dakum kamar misalin wata al'umma ce da za ta zo a bayan yaghlibu sufaha'uha wawayen cikinta za su rinjayi ulama'aha malaman cikinta wannan abin da ya faru gare ku, wata al'umma ce za a yi bayan ku idan wannan al'ummar ta zo wawayen ciki za su fi ƙarfin malaman cikinsu shi ne dalilin da ya sa aka ba waɗannan kuyakuyin ko ‘ya'yan cikinsu yi kuka tun daga ciki don a nuna cewa lalle wannan abin zai faru kuma watakil ya faru idan wannan al'ummar ta zo lokacinta ya yi to wawaye su suke da magana duk malaman cikinta ba su da magana wanda fakar ka ɗauka sai malaman addini wanda suke wayewa akan al'amarin duniya suka san yau suka san gobe za su iya warware matsala in ta taso banda su a appointment wanda kawai jarin su rashin kunya da zagin baban kowa to su suke da mukami su suke da murya in wa aka tsokala duk darajar ka duk mutuncinka wataƙil ba mamaki wulaƙantattun kusu za su yi belo haka wani annabin ya gaya masa ya ce misalin al'umma ne da za su zo a bayan ku ya galibu su faha'uha ulama'aha a yi muna da intellectuals muna da intelligent mutane to amma za ga inda ya dace a sasu ba a sasu wataƙil wani yake buga kwakwalwarsu sai gansu kullum suna shan taba suna bayani yan bbc su taba su yan america su taba su suna fashin baki suna kumfar baki saboda abin da ya dace ai ba yi ake yi ba haka in ka dawo fagen addini wataƙila ga an ce maka wannan kwamishina ne na addinai ko shugaban hizba ko mai ba gwamna shawara akan harkokin addinai na jihohi da yawa sai ga wani lokacin ya ga abin mamaki ne a ce limamin yan daba ne shi wannan mutumin da mamaki a ce masa limamin yan daba amma wata ƙirhi ne mai ba gwamna akan harkokin addinai in ka dawo fagen addini ne saboda mai hina ya yi siyasa hiya iya rahin kunya zai iya taka kowa saboda haka malaman don a galla za mu kota kilkunya a daha ya ce to ga ɗan iska hina shugaban da haka hudu ba mafi ya ga dama ce ku yi hudu ba a kan kaza ko kar ai tun da shi ne shugaban addinai ko hina mai ba a gauna shawara a kan addinai wani hina misali al'ummar da za ta zo a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata kilkuma mu ne yake faruwa a kawunan mu wanda suka cancanta su zamanto ya danganta su shagoranci al'umma su ne a can nesa kusan banda a yanzu da aka dan fara gyara harkokin takara da waye kusan dama inda ba ka fita batan tirin dan iska maras kunya da zai wahala a raba da kai in ka ganwa sakandare in baka wasa ba to banda kai fa a ciki an fi san drop out wanda suka yi laifi tun suna sakandare suka yi kaurin suna wasu yan homo wasu barayi wasu sun balla akwati to an fi so irin waɗannan a tattaro to su ne da mukamai da jagoranci amma idan ka yi digiri to suna kallon ka abokin adawas ka goge malami ne a jami'a abokin adawas ne a wannan wani gogaggen ma'aikaci ne ya kai har level 15 16 director permanent secretary sai wannan kuka sa su wallahi sun fi koyo caje ko za za a ture ku za ku dawo baya yace to waɗannan misalin al'umma ta ne to mu koma ita kan kariya din ita kare ita ce ya kamata ta san me yake faruwa a gida ta yi kuka ko kar ta yi kuka shi dan ya san me yake faruwa da sani kawai amma ya ga ya dace ai kuka kawai yayi kuka malamai suka tambaya to shi wai ya fito duniya ne ya ga matsalar duniya ko akwai wanda ya koma daga duniya ba shi labari babu wanda daga duniya daga nan ya tahi ya koma cikin uwarsa ya ce kai kar ku fito duniyan nan fa akwai jaraba babu wanda ya ga musu haka ba wanda ya ce a yanzu gidan akwai matsala ku yi hauhi don ku tsare barayi ba wanda ya gaya musu amma suna hauhi daga cikin osu da haka kenan za a samu mutane tun kansu san abin da ake magana akan za da suna fashin baki kuma da ku haka muke haka ne yanzu daga wani ta ce za ta yi kaza kan ya fahimci abin da zai ce a ya ai kawai kaza ne hikina ya fara fashin baki to ko kun ki ko kun so wannan ra'ayin nasa dole shi za a dauka to abin da yake faruwa kenan wata kuma ita gwamnati ta da kyakkyawan niyya ta zauna da ƙwararru masana an tantance an ga kaza ne ya kamata a faru to shi bai san abun ba bai yi tunanin kuma ba kawai yanzu ana faɗa zai fara fashin baki a kanka kuma ya ruye kuma sai an ɗauki nashi to shine abin da yake faruwa ya kamata lalle idan za a yi magana kowa ya san wanda ya fi shi idan akwai wanda suka fi ka ƙwarewa suka fi ka sanin abin da ya kamata jira ka ga sun yi magana in yaso sai ka ɗauki abin da za ka yi magana a bayansu amma yanzu kowa mai fashin baki ne da an saka abu yanzu ba mamaki labari yana hawa facebook to duk ya kuma za ka ga ya faɗa ra'ayin shi to ya kamata kafin ka yi comment ya zamanto kana da ilimin abin da za ka yi commenting a kan shi kuma ya zamanto taimakawa zai wajen fahimtar al'amarin ko nuna kuskure idan da akwai kuma kuskuren da za a fahimci shi amma bitin bai fahimci abin ba amma zai fara sukan abu ko bai fahimci abin ba zai fara yabo akan abin to wannan kuskure ne tare da dai hadisin da ifi ne wallahu ta'ala a'lam babul khuruq babin da yake magana akan mummunar dabi'a kishiyar dai arrifu حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن المقدام ابن شريح قال سمعت أبي قال سمعت عائشة تقول كنت على بعير فيه صعوبة فجعلت أضربه hadisin da muka wuce a baya ko na ce sai an samu abin da zai ciki shi to yanzu hadisin gahi nan ya dawo sai ta ce faja'altu adribuhu sai na kama dukan jakin kwara mata hadisin ne na ji ta an shiru ne faj'altu adribuhu sai na kama dukan wannan rakumin fa qala nabi sallallahu alaihi wa sallama alayki birrifqi fa inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yunza'u min shay'in illa shanahu fa'idar maimaita hadisin yanzu mun samu abin da Imam Bukhari aka cire a wacce riwayar faj'altu adribuhu sai na kama dukan shi da aka yi ma kana kan jaki kana kan doki kana kan rakumi sai ya ma gardama ya ma toma kafin ka samu ice ka dinga dukan shi to bi sannu a hankali wani lokaci in kawa jaki wani dukan ko doki wani dukan dai kuma ka ɗauko mangala ka taho ba za ta maka amfani ba ko aka inda wanda ya karanta labarin nan da aka yi a dan kiya fidam ko labarin kai kayan kai zukata ne ana tafiya da jaki da alfadari jaki bai da lafiya yake ce ma alfadari da Allah kai Allah maka baiwar karfi ka taimaka ka rage mun kayan da yake kana ce a don kiya ni ba zan dawo ce dan Allah ka taimaka bani da lafiya yaki aka saka ita tafiya yana roƙon a rage masa lodi a rage mashi kaya kaushin halin alfadar ya hana a rage masa can dai alfadar ya tafi ya tuntube ya fadi mai jaki ya dake shi ya miƙe da kire na sassarfa ya ga masa wallahi bani da lafiya ba zan iya ba ka taimaka a rage mun lodi yaki duk a ran bakin sa ake ake magana dan a nuna maka cewa tausasawa mai karamin karfi yana da amfani ya ki karɓasa daga ƙarhe dai jaki ya faɗi ya mutu ba zai iya kaiwa ba shi kuma mai kaya falke ya gaga a ƙungurmin daja za a iya bar kaya ba zai iya barinsa ba sai ya kwashe kayan jaki duka sai ya maida kan alfadari kuma sai ya tuna cewa turawa sun hana yadda mushe a dawa don haka ya sake ɗaukan jakin ya taɓa akan alfadari alfadare ya yi tundihi yana tafiya da kyar ya ce kaga yanzu da na taimake shi na rage lodin da mu biyu za mu kawo kayan yanzu kaga zai kawo kayan gida kuma har da jaki a kansa da haka yadda aka je inda tura suka yadda a yadda mushe aka sauke aka sauke jakin aka haka rami sannan aka binne kuma shi ya kawo kayan duka gida kaga me ya kawo masa wannan kaushin hali da rahin tausasawa duk da cewa ina ji tun da yawa da ina ga wasu karanta littafin aiko ko duk ba karanta shi ba na magana jari ce ma ko to labarin na cikin magana jari yiro na dan labarukan na magana jari da ƴan ƙananan littattafan akwai hikimomi da yawa inda zaka karanta su akwai kuma gyararraki da yawa ha yau inda zaka karanta su akwai abin da in ka ji gaskiya akwai shirka ko istigasa da wani Allah in an karanta ya kamata a gyara akwai abin da zaka ji kuma yana nuna maka ya kamata ka mu'amalanci duniya duka a cikin waɗannan labarurruka kayan kaifa bazukata su shehu juha su magana jari su iliya dan mai karfi su wai za ga akwai abubuwan da za a iya samu yana wasa kwakwalwa yana gyara tunani ɗan tatsuniyoyi da iyaye suke wada akwai wanda za ga yana taimakawa wajen iya tarbiyyar yaro da rike su gidaje da rage musu yawayawe amma yanzu duk babu abin da ka iya yanzu kawai kwana casa'in gidan wane ne sabon salo shi kenan duka abin wannan wani lokacin tabara da mulki da iskanci da kasaita shine kawai abin da ake iya koya Allah ya samu dace na'am a dai tana dukan jaki manzon Allah ce ta bi sannu a hankali bi a hankali yana gyara al'amura gallazawa yana mummunan al'amura hadathana sadaqatu akhbarna ibnu ulba ibnu ulayya an al-jurairi an al-jurairi an abi nadrata qala rajulun minna yuqalu lahu jabir aw juwaybir wani mutum ana ce mashi jabir aw juwaybir sai ce talabtu hajatan ila umar fi khilafatihi na nemi biyan wata bukata a wajen Umar lokacin yana khalifa falatu hajatan na nemi wata haja ila Umar a wajen Umar fi khilafatihi a lokacin mulkin shi fanta haitu ila madina sai na taho har garin Madina inda manzon Allah sallallahu alaihi inda man- Umar dan Khattabi ke mulki lailan na karasu cikin dare faghadautu alaihi na kwana nayi sammako wajen manzon Allah wajen Umar dan Khattabi gadautu sammako wa qad u'titu fitnatan wa lisanan ni kuma an bani wayo da kaifin baki jarin yan siyasa ko eh yace an bani wayo da kaifin baki kaifin harshe aw qala mamtiqan ko kuma da yace furiti min daqan fa akhadtu fi dunya dan haka sai na shiga al'amarin duniya na kama duniya fa saghartuha na wulakanta duniya kasa akwai wanda in suka zo sai su nuna maka abinda suke da bukata sai su nuna maka ba komai bane ba da haka da ya zo wajen Umar dan Umar ya da shi mai tsoron Allah ne mutumin arziki ne na kusa da Allah sai kama al'amarin duniya wannan duniyar me za a yi da ita duniya ta lalace mutane sun mai da kuɗi ne komai mutane irin wannan da himfadare sai ce fa akhaftu fi dunya fa saghartuha sai na kama duniya na kaskantar da ita na wulakantar da ita ya ce fataraktuha la taswa shay'an da na kama duniya ne ya galgala ta sai da duniya ta zaman to bata yi daidai da komai ba saboda na gama wulakanta duniya yanzu ya gama shimfiɗa a wajen Umar shi na Allah ne fataraktuha la taswa shay'an wa ila janbihi rajulun abyadu sha'ri abyadu thiyabi a gefen Umar dan Khattabi akwai wani mutum yana da farin gashi ma'ana har furfura ta fito mashi abiyadu sha'ari abiyadu siyabi yana da farin tufafi kal ga kuma gashinsa ya yi fari har furfura ta kama shi faƙala lamma faragutu wannan mutumin tun da na fara zance ba wanda ya ce mu uffan a mazarafin umar ɗan katsabi suna sauraron shi wannan kuma haka zancen manya yake in ka zo musu kana ta zance in suka yi shiru haka suna kallon ka duka kare zancen ka kana gamawa kana daga aya sun gama maka farashi in ƙarya kake sun sani in gaskiya kake sun sani inda damfara ka zo sun sani za a ma akan an san kai waye ba a katse ka a barka ka kare abin da za ka kare sai sai da na kare zance na wannan mutumin mai farin gahi da farin tufafi sai ya ce da ni kullu qaulika kana muqariban duk maganganun da kai kana muqariban yana dab da gaskiya ma'ana kusan ka dace a yawancin maganganunka kana muqariban illa wuqu'aka fi dunya sai dai duniya da kai ya galgala wuqu'ak afkawarka akan duniya nan ne inda kai kuskure da maganganunka daidai ne amma yadda kai ya galgala duniya kai magana akan duniya wannan magana taka ba daidai bace ba illa wuqu'aka fi dunya wa hal tadri ma dunya sai wannan mutum ya ce masa kai ka san me duniya azuman ya kenan ko wahal tajrimar duniya ka san me duniya inna duniya fi ha balaguna ita duniya guzurinmu a cikin ta yake ita wannan duniyar da kaya galgala to da me zaka je lahira eh da me zaka je lahira abin da ka shuka a duniyar shine zaka je lahira da shi sai ke gaya masa to ita wannan duniyar guzurinmu zuwa lahira na duniya da aka in ka wulakanta duniya inda za ka ɗau guzuri shi kake wulakantawa in ka ce duniya ta lalace to guzurin da za ka yi ne na zuwa lahira fa har da shi a lalace kaga kina da buƙatar mita ka tsantsan kenan ko mu ma duk muna iya faɗa cikin waɗannan kurakurai din sai ya ce ka san me duniya inda duniya fi ha balaguna auƙala ko ya ce zaduna guzurinmu yana cikin tu da balag da zad duk abu ɗaya ne balag abin da zai kai ka inda kake so zad shine guzurin da zaka dauka dan ya kai ka inda kake so aw qala zaduna ila al-akhirah yace guzurin mu zuwa lahira wa fiha a amaluna a cikin duniya aikin mu yake allati nujza biha fil akhirah wanda za a yi mana sakayya da su a lahira da haka duk abin da kake takama na san lahira din to ai aikin da zaka yi ka samu sakamako a lahira ina za a yi shi a duniya za a yi shi yace dan haka ayyukan da za a mana sakayya da su a duniya suke qala sai shi wannan mai maganar Jabir ko Juwaybir sai yace fa akhadha fa akhadha fi dunya rajulun huwa a'lamu biha minni sai wannan mutumin ya shiga magana akan duniya fa akhadha fi dunya sai ya shiga bayani akan duniya akhadha kamar ya shiga kaza rusi da laraba sukan yi amfani da wannan irin waɗannan kalmomin tafika akhadha zahaba ya to ana nufin ya fara abu ko ya shiga yin kaza ko ya fara kaza duka hikima abin da suke larabawa suke nufi fa akhadha fi dunya sai ya fara sai ya dauki magana akan duniya wanda ya dauki magana akan duniya sai ya ce rajulun a'lamu biha mutumin da ya fi mu sanin duniya min ni sama da ni yadda na santa ni da na gama jawabi na akan duniya ce wannan mutum yana fara jawabinsa akan duniya sai na ji ya fi ni sanin duniya ya lakance ta ya san duniya sama da ni yadda na santa din amfanin dattako kenan da girma a cikin ilimi faƙultu da ya ƙare bayani shi wannan mutumin da ya zojin umar ɗan khattabi mai kaifin harshe ɗin nan da mai wayan sai ya ce ya amiral mu'minin ya sarkin musulmi man hadar rajul wane ne wannan mutumin da yake gefanka allazi ila jambik wanda yake gefan naka ƙala sai umar ya ce da shi sayyidul muslimina wannan shugaba ne na musulmi shugaba ne cikin musulmi ya sunansa ubayyu ibn ka'abin ubayyu dan ka'ab can manzon Allah na raye aka mai sheda da ya san alqur'ani kuma yake karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kaga kenan qur'ani yayi tasiri a cikin tarbiyyar shi yayi tasiri hatta a cikin kuricinsa kuma dai kana so ka ga an ya galgala duniya an faɗe ta tattara cikin alkur'ani amma tare da haka bai bari ba wannan mutum ya ci gaba da galgala duniya ya tashi da ita a ce Allahu akbar Allahu akbar wani lokacin san a ce mana na Allah mukan karɓi kuskure ma idan an yi shi da haka idan an yi kuskure babu laifi a gyara ko a wajen shugaba ne ko za a ce kai fadanci babu laifi a gyara na haka dai kare wannan mutumin ya gamsu ubayyu dan ka'ab ya fihi sanin mecece duniya kuma masa bayanin da zai gamsar da shi akan duniya da aka yi nema to mai kwanta in ke cewa mutum mai farin gahi mai farin tufafi waye wannan sai ce masa sayyidul muslimina shugaba ne cikin musulmai ubayyu ibn ka'ab ubayyu dan ka'ab amma dai shi ma an ce hadisi ne da'ifi dan ba a san wanda suka yi magana ba maudu'i ne da'ifi ne mauquf an rawaito shi marfu shi ma dai malamai sun ce da'ifi ne amma kiran ubayyu dan ka'ab da sayyidul muslimina wannan ya shahara duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kiransa da sayyidul muslimina shugaba cikin musulmi Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka da yake nan abin da yake nufi hatta duniya ba a so a aibanta ta a kausasa harshe akan maganar duniya shi yasa ya kawo magana a babul huruki ko babu mummunan hali ko kaushin hali to hatta duniya kar baka tsaya kana aibanta ta da yawa fa in suna so su ci duniya su karɓi kuɗin al'umma sai an wulakanta duniyar an tallata ta an nuna ba komai ba ce kuma da ƙarshe in wa'azi yake he kaji ya ce a sai magani ya gama wulakanta duniya yanzu kuma zai karɓi abin duniya ko ko kuma ce a taimaka taimako saboda Allah madaukakin sarki ya gama wulakanta duniya ne ba komai ba ce amma kuma ya ce a taimaka masa saboda zai fi saurin kama ka abin da yake da bukata kai abin ajihunka ka gane bai da muhimmanci kai a gurin ka kira amma shi a gurin san ka bashi zai masa muhimmanci to yasa waɗannan lokacin malamai sukan yi amfani ko ƴan duniya sukan yi amfani su wulakanta abin da ke hannunka su nuna ba kawai wanda wajen da ayoyi da hadisai a karɓi tunaninka don su raba ka da wannan abin wani ko ciniki zai ma a kanka sai ya wulakanta shi a fuloti ne an gwata za ka an ce gwamnati za ta yi rubokin fulotan da suke wannan gurin amma an ce magana har ta je open head of service gaskiya ba a raba su akan ka'ida ba saboda za a yi kaza za a yi kaza duk yanzu ma tsoro kaza ga kaza ga ake saya kaza ga kace masa ni wallahi tsoro nake ba na so in saya in yi asara a yi kaza saboda kana tsammani bilin ka zai 300 400 duk ya rugurguza maka higorita za ta kwace kaza ce to amma dai ko kasa da zan yi a baka 120 in ya lallaba ka saboda ya sare guyar ka ya sare guyar ka yaka ganin kana Allah Allah ya kai 150 in ya kai 150 yaka karbe kuma filin zai 100 a zahiri ko 100 to wannan kusa akwai wanda zaka ga mutane ko abin hannunka za su saya sai sun gama rugurguza shi sun lalata shi sannan sai su saya shi yasa kuma manzo Allah ya faɗa al'amari inna Allah yuhibbu abdan yuhibbu abdan samhan idza ishtara samhan idza ba'a yana son mutum mai saukin hali idan zai saya ya saya da sassauci in zai sayar ya sayar da sassauci karka lalata kayan mutum ka wulakanta ka siye shi haka idan za ka siyar karka gallaza ka sayar da shi cikin sauki da daɗi Allah ya samu dace حدثنا علي قال حدثنا مروان قال حدثنا قنان ابن عبد الله النهبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن أوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشرة شر شما دي كوشن حالي كومونا حالي وانا أبن شري نباب على خيري أتكيشي الله يسامو داتي abinda muka faɗa zaman to dai ne Allah amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin sati na gaba insha Allah za mu tashi akan babu fina'il mali babin yadda ake sarrafa dukiya ake gyara dukiya ake renanta dan karta sarwafe ta lalace Allah ya sa mu dace salam malam kayi magana akan bakin kare shaidani ne kiwon bakar mage fa tana da kyau ban san abin da ya hana a kiwata bakar mage ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan shi bakin kare inda wata magana akan bakar mage wallahi ban san da ita ba wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum malam menene hukuncin mai hukuncin samari kenan ko samarin da suke shafa mai domin gemu ya fito musu fatan alkhairi ne mai yiwa sakidan ya fito insha Allah suka adana shi suka gyara shi sai Allah madaukaki sarki ya ba su lada eh laifin ya fito ka aski assalamu alaikum Allah ya taimaki malam tambaya malam mutum ne ya nemi kayansa sai aka ce masa dan uwansa ne ya dauki kayan da yake nema sai kuma ya rantsuwa ya ce wallahi bai ɗauka ba ko da aka bincika sai ga shi uwan nasa ne ya ɗauka to malam menene hukuncin mai kayan zai yi azumi kenan Allah taimaki malam ba zai yi ba la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman Allah baya kama ku ne da lagaw a cikin rantsuwarsa iyaka abin da ya sani abin da yake tsammani dan uwansa bai dauka ba sai rantsi akan bai dauka ba da ya dauka Allah ba zai kama shi da laifi ba wannan ba a kama laifi abin da Allah yake kama laifi shine abin da muka kudurta niyya akan shi wallahi zan yi ko wallahi ba zan yi ba wallahi zan je ko wallahi ba zan je ba wallahi sai na yi ko wallahi ba zan yi ba wannan ne abin da ake kulla niyya akan shi na rantse da Allah kafin watan nan ya cika sai na yi kaza in watan ya cika ba ka yi ba ba tsuhi da ka kula rantsuwa ka ba to ne na nufin ka yi kafara na rantse da Allah sai na baka naira ɗari sai na kasa baka ɗari akwai saba alkawari kuma sannan yana da buƙatar sai ka yi azumi na kafara wallahu ta'ala alam amma duk abin da kake tsammanin haka ne ko ba haka bane kai rantsuwa kansa wannan annagau ne abin da yake ƙarya ka tabbatar ƙarya ne kai rantsuwa akan shi shi ma ba a masa kafara yana faɗo a cikin aimanul ghamus rantsuwa ta ƙarya ka tabbatar ɗan uwanka shi ya ɗauka sai ka ce wallahi bai ɗauka ba yanzu akan wani ilimi ka rantse kuma dan ka rufe abin da yake na zahiri ka ƙarya ce ta sa kai wannan rantsuwa to ita ba ka fara ake mata ba tana faɗowa ne cikin aimanu daga mus tana faɗowa ne cikin kabira daga cikin kaba'ir babban ne cikin manyan laifuka yana da buƙatar ku yi sulhu da Allah ka tuba ka nemi Allah madaukakin sarki ya yafe maka dan ƙarya ce kuma aka kora ta da rantsuwa za ka sai da kaya sai kace na rantse da Allah naira kaza na siyo shi ko ba hakan ka siyo shi bane ka saya dan mai sayen ya ji dadi ya gamsu cewa baka ci riba ba sai ya sai wannan kayan a bisa wannan rantsuwar da kai mashi to ita ma nan tana faduwa cikin aimanul ghamus ita ce manzon Allah ya ce mumfiqatul lisila mumhiqatul lilbaraka tana sawa mutum ya sai da kaya akan kari amma tana kwashe duk albarkar da yake cikin wannan abin da za a samu wata kai idan Allah ya sawa abin albarka zai amfane kai amfani ayyan kai amfani jikokinsa sai Allah ya cire albarkar kai kanka ba zai biya ma bukata ba wallahu ta'ala alam da haka dai an rarraba rantsuwa kashi kashi wanda suke karatu a cikin fiqh insha Allah za su tanda su ana warewa babi gaba daya akan al-aiman wan nuzur rantsuwa da bakance da yawa a cikin littattafan hadisi da littattafan fiqh sukan faɗo a haka ko malamai suna tattauna hadisin su da ayoyin su wallahu ta'ala alam Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin